أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاء قوة شدة hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 a satin da ya gabata Lahadi da ta gabata mun tsaya ne akan aya ta 84 zuwa aya ta 85 a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da sittin da ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya wato akan kissa ta annabi shu'aib muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alarma, mi Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
to kafin mu shiga cikin tafsirin wannan aya satin da ya gabata mun yi alƙawalin zamu kawo hadisi wanda yake nuna cewa wato al'umma ta larabawa ta kasance tana yin yanka mun ce mas'ala wanda malamai suka kawo sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haife shi yana da yankansa wanda kuma muka ce riwayoyin da aka kawo ba su inganta ba sannan kuma waɗansu sun ce lokacin da jibrilu ya zo ko mala'iku suka zo suka fasa cikinsa suka ɗebe wato masa wannan jini ko kuma sashe wannan na abin da yake gefen mutum wanda bai kasance jini zalla ba ma'ana sun cire wani abu na jini wanda yake mummuna a cikin jikinsa a lokacin suka yi masa yanka sai riwaya ta uku wadda take cewa kakansa Abdul Muttalib wato shi ya masa yanka a lokacin da ake makowa yanka ita ce riwaya mafi inganci amma abinda shine yake tabbas cewa ya bayyana cewa larabawa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana suna yin yanka dalili kuma gashi hadisi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum yana cikin sahihul Bukhari wanda ya kawo shi babu bad'il wahyi an gane ko wanda suke cewa kanan natur sahibu iliya annatur sunan wani gwamna ne daga cikin gwamnoni na herkan sahibu iliya wani gari ne ko wani yanki an gane ko yana ba da labari shi wannan mutum yake cewa suqufan ala nasarar sham ya kasance shine shugaba akan nasarar sham shi wato annaturkin anna herqal hina qadima iliya shi herqal wato sarki lokacin da ya zo a iliya an gane ko asbaha yawman khabisan nafsi ya kasance yana wato abin nan khabisan nafsi ma'ana baya jin daɗi faqala lahu ba'd batariqatihi sai sashi daga cikin batariqa malaman su kenan an gane ko sai suka ce da shi qadis tankarna hay'ataka ma'ana muna ganin cewa mun yi musu ma'ana muna mamakin halin da kake cikin ayyuka na cikin damuwa qala an-natur shi wannan ibnu an-natur yake cewa wa kana hirqalu hazza'an shi hirqal ya zama to hazza kalima ta hazza tana nufin mutumin da yake kallo wato mai kallon neman sa'a ne ko kuma mutum ne wanda yake yana neman sa'a a cikin ilimin taurari kamar yadda mutanen mu suke aikatawa yanzuru fin nujum yana kallon taurari don neman sa'a ba wai kallo kawai ba an gane ko yake cewa inni ra'aytu laylata na gani a cikin wannan dare hina nazartu fin nujum lokacin da ni gani a cikin taurari malikal khitan sarkin masu yanka ya bayyana qad zahara ya bayyana faman yahtatinu an gane ko min hadhihi al umam ko min hadhihi al-umma wane ne yake yin yanka a cikin wannan al'umma qalu laysa yahtinu illa al-yahud babu wanda yake yi sai yahudawa fala yahummannaka sha'nahu yuhimmannaka sha'nahum kada sha'anin su ya dame ka waktub ila madayin mulkik ka tura zuwa ga inda kake mulki madayin kinin madayin ne wato asalin sa kenan fa yaqtulu man fihi min al-yahud su kashe duk wanda yake cikin yahudawa mai mulki ma'ana zai iya kare mulkinsa ko da ta hanyar hallaka mutane ne ba yau aka fara ba fa bainama hum wato suna a tsaka hakan ga utiya hirqal bi rajulin sai aka zo ma malik wato shi hirqal da wani mutum arsalahu maliku ghassan sarki na ghassan ya turo shi yukhbiruhu wato yana bashi labari an gane ko an khabari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labarin manzo sallallahu alaihi wasallam qala dhhab yace ku je ku diba fanzur shin ku duba a muhtatinun ya muhtatinun ne ma'ana yana da yanka ko ko bai da yanka an gane ko fa nazara ilaihi sai suka kalla fa wajadu annahu muhtatin sai suka samu cewa wato muhtatin ko muhtatan an yi mishi wato abin nan an yi mishi yanka wa bayyana lahum anna al-arab kuma ya bayyana musu cewa su larabawa sun kasance yahtatinuna wato suna yin yanka almuhimmu dai lokacin da wannan ya tabbata da an ka ce aje adiba ba wai aje adiba ba a koma can cikin garin baka ana nufin a tabbatar da labarin haka ne ko ba haka ba fa qala hirqal hadha malikul khitan malikul maliku hadhihi al umma an gari wannan shine shugaban wannan al'umma qad zahara ya bayyana sannan shi hirqal kataba yayi rubutu ila sahibin lahu zuwa ga wani abokin sa birumiya da yare na rumawa wa kana nadhiruhu fil ilmi yana tamkarsa a cikin ilimi na sanin abubuwa ko wancan na tsafe-tsafen su ko kuma mu ce ilimi na littattafai an gane ko sai har ya tashi zuwa ga wani gari hims falam yarim himsa bai kai himsa ba ko ya, ya kama tafiya bai yi nisa ba hatta atahu kitabun min sahibihi sai littafi ya zo masa daga abokinsa wancan yuwafiqu wato ra'ayi harqal yana muwafaqa da ra'ayin ya dace da ra'ayin harqal ala khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna cewa laraba sun kasance suna yanka wannan shi abin da ya tabbata amma wancan na cewa an haife shi da yanka ba zance ne da inganta ba cewa mala'iku ne suka yi masa yanka bai inganta ba amma laraba suna yanka an haife shi lokacin da ake ma kowa yanka aka yi mishi yanka zaka ga cikin kissoshi da ake basu sai a ce ai an haife shi da yanka saboda a ba mutane mamaki amma ya ka zo wajen bincike an ka ce a kawo hadisai suka ce ba su inganta ba ko koyo su labarai ne waɗanda ake bayarwa kawai haka kissoshi da haka ɗaliban ilimi su yi hatara Allah ya muna mai kyau wannan na kawo shi ne a gurguje hadisin yana da tsawo mai so ya koma cikin babu bada ilwahi wato a cikin sahihul bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ila madiyana zuwa ga madiyana an gane ko muka ce madiyana waɗansu sun ce suna ne na madiyan bin ibrahim madiyan dan annabi ibrahima sai ya zamanto suna ne na mutum waɗansu muka ce madiyana sunan gari ne muka ce ai babu matsala ko ba haka nan bane domin yana yiwa sunan mutum ne wanda ya kafa garin daga baya aka sanya mashi suna wanda kuma al'ada ce ba yanzu kaji an ce garin wani garin wani garin mutum guda ko ba haka ake cewa wani gari garin tanko ko garin wani abu almuhimmu dai wa ila madiyana mun tura zuwa ga madiyana an gane ko duk dai abin yana nuna cewa wannan mamnu'un min sarfi ne domin ba a ce wa ila madiyani ba wato lil alamiyati wat ta'nis kamar yadda suke cewa ko kuma abin da ya kama da haka wa ila madiyana mun tura zuwa ga madiyan akhahum dan uwansu muka ce na ana nufin dan uwansu ko dai ya zamanto dan uwansu na kasancewa shi su mutane ne shi mutum ne ko kuma dan uwansu saboda wato cikin su ya tashi sun haife shi ya haifa a cikin wannan al'umma sannan ko kuma dan uwansu saboda lazimta ma'ana ta rayuwa ya haɗo ɗannan guda uku gashi ya tashi cikin su dan su ne ya lazimce su ina fata an fahimce ni duka wannan yana iya kuma gashi dan adam duka waɗannan suna iya tabbatuwa akan shi amma ba zai zamanto dan uwansu na addini ba sai waɗanda suka yi imani da shi za su zamanto ɗan uwansa domin yan uwantaka ta imani ba ta tabbata sai in mutane sun yi imani kuma imani na gaskiya ina fata an fahimce ni wanda yake munafiki to ba dan uwanmu bane a batini amma a zahiri yana iya zaman tuwa dan uwan mutum da ya ce ya yi imani Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin shu'aiban annabi shu'aib malamai sun yi sabani akan shin shi annabi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga al'umma daya ko ko an tura shi ne zuwa ga al'umma biyu an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi annabi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga wato al'umma ɗaya waɗansu kuma suka tafi cewa a'a an tura shi ne zuwa ga al'umma biyu domin wani wuri sai a ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba a cikin suratul shu'ara kuma sai an ka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin ko kazzaba ashabul aikatil mursalin a qira'ata imam nafi' da abu ja'far da imam ibn kathir da imam ibn amir haka suka karanta laika wato laikatal mursalin sun yi mata ta'un fatha kuma sun yi mawaccan wato fatha da lamun da ta'un duka suna da fatha haka suka karanta a cikin suratu wato sad da kuma cikin suratu shu'ara amma cikin suratu wato abin nan qaf dukkan sun karanta al-aika sai dai warshe yana da naql shi kuma imamu hamza yana da as-sakt kazzaba ashabu wato ashabu laika ashabul aika almuhimmu dai wadin sun kace ashabul aika daban madiyana daban sai zaman to an tura shi ne zuwa ga al'umma biyu sun ka ce tun da sunayensu sun bambanta an gane ko sannan kuma suka ce dalilinsu azabarsu ta bambanta su waɗanga mutane na annabi shu'aib sai an ka ce fa akhadhatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimina an gane ko haka ma an ka ce wa akhadhatil ladina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasimina a cikin suratu hud amma da an ka zo ashabul aika sai aka faɗi azabar su aka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun har zuwa karshen kissa sai an kace fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmin azim sai suka ce to kina al'umma biyu ce mun fahimci wannan ko to amma wadansu malamai suka ce a'a wato al'umma guda ce sai dai madiyana sunan wani gari ne al'aika ko laika shine abin da itacen da suka kasance suna bauta ma gumkin su kenan ta an faɗe su da sunan garin su nan kuma an faɗe su da sunan abin da suke bauta ba sannan kuma da an ka ce as-sayha da ar-rajfa da mun taɓa bayanin wannan as-sayha mala'iki ya musu tsawa ar-rajfa girgiza ta kama su ashabu wato azabu yawmi dhulla dama girgije kuma ya zo a wannan lokacin wanda za a yi musu azaba a wannan rana wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimta kun san abubuwan na alqur'ani sai dai mutum ya iya abin da zai yi akhahum shu'aiba mun tura musu dan uwansu shu'aib ku diba mafi yawanci alqur'ani sai Allah ce ya tura mutum zuwa ga ƴan uwansa domin bi domin mutumin da ya tashi cikin al'umma yake jin yarenta ya san kowa da kowa to shike eh da'awa shi yasa kuke ganin an haramta yin alƙalanci ga mutumin da bai san al'adan mutane ba al'urf sannan kuma da'awa ga mutumin da bai san mutane ba zai zama to yana bugawa ne gefe domin mutane akwai waɗansu halaye da suke da su ɓoyayyi in ba wanda ya jima cikinsu ba ko ya tashi cikinsu bai sanin waɗannan ɗabi'o'i shi yasa sai Allah ya tura shi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi da yaran kuma ya san su sun san shi babu wanda zai boye ma wani qala annabi shu'aib yace ya qaumi ya ku mutane da an gane ko ya kira su da mutane don saboda ya nuna musu kusanci zuwa gare su bai zo musu da shairi ba ko mu ce ya zo bai zo musu da sharri ba qala yace ya qaumi ya ku mutane na wadansu malamai suka ce ba a ce fa qala ba ba a kawo fa'un ba dan saboda tana yiwa akwai wata magana wanda yayi musu kafin wannan sannan yace qala ya qaumi ibudullah sabanin kissa ta annabi da yace wato wa ila adin akhahum huda wato qala ya qaumi ibudullah a wani wuri yace fa qala kenan an kawo fa'un yana nuna abin da ya fara magana da shi kenan amma an ka ce qala ba shine ya fara magana da shi ba abin da wadansu malamai suka ce kenan amma zance mafi inganci shafe fa'un anam yana ba shi ke nuna annabi shu'aibu bai fara da'awa da tauhidi ba a'a duk annabi in zai zo da aqida zai fara da haka wannan ijtihadi ne na malamai wannan magana ba gaskiya ba ta da karfi sosai qala yace ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha idan za a tashi ko bauta ma Allah mun ce in fi'ili ya zamanto ko abin ga kalima ta zamanto harafinta na uku yana da dhamma to in za a tashi kan wannan kalma za a ce wato u ko ba haka ba sai in ya kasance dhamma ba asliya bace kamar yanzu imshu an gane ko to kaga imshu harafi na uku yana da dhamma to amma kuma ba shi ke nuna cewa ba dan an karanta shi da kasra asalin su damma ne a'a wannan damma asalin ta kasra ne iqdi iqdu ake cewa domin qada yaqdi ne sai a ce iqdi faqdi ma anta qad don haka shi wannan sai a koma zuwa ga asalin wannan damma din kan wani yazo ya ce an faɗi ka'ida ko an yi kuskure ka san wani abin nan dai nashi sai hakuri u'budullaha ku bauta ma Allah shine al'amari mafi girma wanda ake ma dan adam umurni shi shine wato tauhidi a bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa nan ba yana nufin ba su da abin bauta ba in ba Allah ba a'a babu abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba domin suna bauta ma waɗansu abubuwa a qira'ata Imam al-Kisa'i da Imam Abu Ja'far malakum min ilahin ghairi an gane ko waɗansu malamai suka ce in an ka ce ghairuhu an gane ko an ce malakum min ilahin ghairi ghair yana matsayin sifa amma an ka ce malakum wato abin nan malakum min ilahin ghairu sai zaman to harful istisna'i ne waɗansu malamai suka ce a yan ce malakum min ilahin ghairu an kalli asalin shi in mun kalli asalin ilahun malakum ilahun ghairuhu ne a matsayin sa na mubtada sai ya zaman to wato ai masa dhamma in mun kalli kuma yanzu min ta gabace shi sai a mace shi ai itba'in ta a matsayin kasra saboda ta bayyana almuhimmu dai malakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta da gaskiya sai Allah kalima ta ilah tana nufin abin bauta fi'alun ne bi ma'ana maf'ul ai ma'luh abinda ake bauta ba misalin shi a cikin larabci kitab sai a ce maktub kina alkitab muradu bihi almaktub wani lokaci allibas almuradu bihi almalbus abinda ake sanyawa ina fata an fahimce ni wato cikin larabci al-imam al-mu'tammu bihi bi ma'ana ismul maf'ul wanda ake koyi da shi malaman luga suka ce asalinsa min alaha an gane ko alaha يأله مثل فتح يفتح إلهة وألوهة وألوهية إذن يبوتا أله الرجل إذا عبد إذن متن يبوتا shi yasa ake cewa alahahu wato abin nan wani lokaci suna cewa alahahu ai jarahu wa amanahu wa hamahu ya bashi kariya shine fi'ilin yana zakuwa da wannan ma'ana alahahu ya bashi kariya sannan kuma suka ce malaman lugha wani lokaci yana zakuwa min babi ta'iba wato ta'iba yat'abu aliha ya'lahu shi ma ilahatan wa uluhatan wa uluhiyatan aliha bi ma'ana abada an gane ko sun kace wani lokaci kuma alihar rajulu tahayyara ya dimauce aliha bil makani ya zamna a wuri aqama bihi aliha ilaihi ay laja'a ilaihi ya koma zuwa gare shi ya nemi mafaka malaman zuru suka ce ya nemi wato maƙyagyauta ya ƙyagyauta zuwa gare shi aliha alaihi ai ishtadda alaihi jaz'uhu ya ji tsoro ya fatsama don haka ne wannan shine tasrifin na wannan kalima a larabci don haka in an ce ana komawa ne zuwa ga Allah ka ku ga Allah shine ake komawa in an ce bauta kuma ga Allah subhanahu wata'ala ne ake komawa malakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa bayyinatun hujjoji ko mu'jizatun bayyina ko ayatun bayyina ko ayatun bayyinat bayyina ko mu'jizatun bayyina domin ba dole bane shi suna in ya zama to mu'annas jam wato sai an kama shi sifa a matsayin jam'i zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman sace ma'duda wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda afwan zalika bi qalu annahum lan tamassana illa ayyaman ma'dudat kenan ya juzu a kawo mu'annas ko tafkiri kenan in kaga dama ka ce hujjoji in kaga dama ka ce hujja guda duk dai larabcin yana dauka malamai suke cewa to anan annabi shu'aibu da aka kawo kissa sa ba a faɗi wace hujja ce aka ba shi ba a cikin alqur'ani ba a faɗi wani littafi aka ba annabi shu'aibu ba shi wato annabi salih an faɗi daga cikin hujjojin da an ka ba shi an ba shi taguwa hadhihi naqatullahi lakum aya to shi ko annabi shu'aibu nan kawai ya ce malakum min ilahin ghairu kuma yace qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum kenan alqur'ani bai bayyana wace bayyana ce ba tawa zikraha ya nade ambatunta ma'ana ya zo da ita a dunkule to shi yasa wadansu malamai suka yi sabani kan wace hujja ce malaman tafsiri suke cewa tabbas annabi shu'aibu ya zo musu da hujja zan ce a ce bai zo musu da hujja ba bai kota su ba dan bai yiwa Allah ya turo annabi babu hujja babu dalili domin mi domin Allah ya faɗa قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الكافرين sai an tambaye su manzanninku su kasance suna muku suna zo muku da hujjoji bayan biya za su ce eh kuma al'umma annabi shu'aibu tana da cikin waɗannan al'ummomi ina fata an fahimce ni an gane ko sannan kuma a cikin suratu ghafir Allah ce zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahum Allah a cikin suratu taghabun yace zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati wato fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid a cikin ghafir bi annahum kanat ta'tihim a cikin taghabun bi annahu kai mai harda alqur'ani kai hattara sannan hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim an gane ko imamu nasa'i kuma ya kawo shi a cikin as-sunanul kubra hadisi ne na abu huraira manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ma minal anbiya'i nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'tiya minal ayati face sai an bashi ayoyi ma misluhu an gane ko amana alaihi bashar ko ma misluhu umina alaihi bashar ma mithluhu abinda tamkarsa wanda ake yin imani da shi aman wato abin nan amana alaihi albashar wanda mutane suke imani da shi ko kuma umina alaihi an bashi amincin wannan domin duk annabi Allah ya bashi aminci akan abinda mutane suke yin imani da shi to nan da yace nabiyyu shi kuma annabi shu'aibu rasulun ne wannan yace to ai nan nabiyun an kace a'a dukkan rasulu nabiyun ne amma ba dukkan nabiyun bane an rasulun kenan nan sai ya shigo ciki don irin waɗannan abubuwan dole sai da bayani wa inna ma kana allazi utitu wa binda kuma aka bani ni wahyan wahayi ne auhahu Allah ilayya wanda Allah ya mini wahayi kenan ni mu'jiza ta babba shine alqur'ani ba yana nufin alqur'ani dai aka bashi ba fa arju an akuna ina fatan in kasance aktharuhum tabi'an yawm alqiyama in fi su magoya baya yawm alqiyama ranar tashin alqiyama domin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana nan bai tafi wato shi ya tafi amma mu'jizar tana nan sabanin sauran annabawa ina fata ana fahimta ta an gane ko ko da kuma waɗansu annaba misali a ce sun mutu mu'jizarsu tana nan tunda annabi Musa ya mutu ya bar a taurari na iya cewa haka to shi annabi Musa shari'a shi za a wato shafe ta amma kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan zuwa tashin duniya ina fata an fince ni saboda ka san mutane wani duk yadda kai magana sai ya ji ya kirkiro abin da zai yi waɗansu daga cikin malamai suka ce qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum shine ba wai wata mu'jiza bace a'a da'awar da yayi yace musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah hujjojin da ya kafa na nuna akwai tauhidi su suke nuna cewa an gane ko tunda sun kasa ba da hujjar cewa akwai wani bauta wanda ba Allah ba kenan wannan hujja ce ba tare da an faɗi abin da aka bashi ba amma wannan ra'ayi yana da rauni sosai domin nan mun kawo ayoyin da suke nuna babu annabi face an bashi hujja sannan kuma Allah ya faɗa annabawa za a ba su littafi kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب الذي سبق da littafi tare da annabawa in ko an ce annabi yana da littafi manzo ba yana da littafin shi amma wanda ba a faɗa ba cikin alkur'ani ba a faɗa ba amma ya kawo su a dunkuri mun fahimci wannan da kyau ko da haka wannan ra'ayi ra'ayi ne wanda yake yana da rauni qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ingantatta ta zo muku daga wajen ubangijinku waɗansu ka ce a'a shine cewa ai da inda ya ce hatta ya hukuma Allah a yi haƙuri har sai in Allah ya hukunci wannan shine yake nuna hujja ce tashi sai ya zama to kenan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja za ta zo daga wajen Allah in ni nike akan gaskiya in ba ni nike akan gaskiya ba domin da annabi Musa ce qala in kunta ji'ta bi ayatin fa ati biha in kunta min as-sadiqin fa alqa asahu in kunta qad ji'tukum nazo muku kaga ya nuna cewa yazo amma bata zo ba za ta zo gaba shi yasa fir'auna ya tambaya amma duka waɗannan maganganu na malamai suna da nisa shi dai hujja ta zo an gane ko bayyana an gane ko wato hujja wanda take bayyananna wato bayyana hujja ce wato fi'ili ne wanda yake ya samo asali ne daga wato bana yabinu fi'ilai ne guda hudu bana yabinu da abana yubinu da bayyana yubayyinu tabyinan da istabana yastabinu to shi bana shi kadai ne abbai da ta'addi sauran kuma sun yi ta'addi a wajen malaman luga kamar da suke faɗa akwai maganganu da dama hujja je ta zo muku ingantatta daga wajen ubangijinku min rabbikum daga ubangiji rabb shine yana nufin al-khaliq wanda ya halitta al-malik wanda ya mallaki komai al-mudabbir bai tafiyar da komai da komai in an ce wannan ga Allah sun kanka danganta suna yazo na Allah ar-rabbu to wanda yake nuna cewa Allah shi yake kula da waɗannan amma ana cewa rabbul baiti ubangijin gida kenan ana nufin mai gida rabbatul baiti ita mace mai gida an gane ko sannan kalima ta rabbu a larabci tana iya ɗaukan ma'ana sun kai guda goma ka duba cikin alwujuhu wan nadha'ir na imamu damighani shi yasa in ka san kalma tana da ma'ana guda ko ka koma a cikin al-mufradat fi gharibil qur'an sai ka iske wani kawai cikin larabci da ya san abu guda sai ce duk abin da ba shi bane kuskure na a'a kai kana farkon neman ilimi wato in kana kuskurantar da malamai ma'ana kana ƙara afkawa ne cikin jahilci to da mu'minai da kafirai kowa ya yarda Allah shine rabbu ubangiji ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce fa auful kaila kenan Allah yana bada labari in mun ce Allah ya ce in kuma mun ce Shu'aibu ya ce kenan nan dan saboda hikayen maganar Annabi Shu'aibu ce kawai ce to kai ka jiya kuma fa auful kaila ku cika ma'auni kenan nan fa'un sai ta zama to fa'u wato at-tafri'a in an ce at-tafri'u shine al-far'u reshe branch ko branch an gane ko shine asalin magana daga tauhidi aka fara sannan aka tafi zuwa ga zuwa ga su bar wata bannar suke aikatawa ɗaya daga cikin cututtuka waɗanda suke cutar da al'umma shine al'amradul ijtima'iyya ta yahudu dukka ba'ira duk sabon Allah yana daga cikin wato abinda ake kira al'amradul ijtima'iyya shi yasa idan ɗalibanmu masu karatu a jami'o'i duk inda suke a duniya akan sociology to su ɗauki ɗaya daga cikin cututtuka kaba'ira ka ɗauki littafin kaba'ira ka dibi ayoyi da hadisai duk abinda an ka ce kaba'ira ne cuta ce ta al'umma misali shan giya kaba'ira ne ko ba kaba'ira bane to kai ircid akan ilimin zamantakewa kan shan giya da irin illar da yake haifarwa cikin al'umma zina liwa'i duka dubban mawdu'ai ne ko mawdu'ai ne masu yawa amma dalibai ba su yi sai mutum ya dauki wani tamcan na shirme wanda bai da wani amfani a ce an yi an kare ba ai komai ko an ka kare ba ina fata an fahimce ni fa auful kaila waɗansu malamai suka ce wato wannan fa'un fa'ul illa ce kenan ku bauta ma Allah domin in tauhidi ya tabbata a cikin zukatanku an gane ko to za ku tsaye da ma'auri haka waɗansu malamai sun ce wallahu ta'ala alam fa auful kaila ku cika abin awu alkaila asalin shi masdar ne min kala yakilu kailan waɗansu malamai suka ce to nan masdar ne amma ana nufin fa auful kaila ku cika abin awu kina ya zama to urida bihil ala waɗansu malamai suka ce a'a fa auful kaila ai fa aufu bakilal kai ku cika abin awu shine abin da ake nufi ismul maf'ul nashi waɗansu kuma suka ce a'a asalin aikail shine ismul wato urida bihi ismul mas'ul fa awful makila ku cika abin awu ba tare da an ce makilal kaili ba ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce fa awful kaili shi alkaila masdar ne ma wato aikin ake nufi mato ku cika awu amma ana nufin ku cika ma'auni domin wato wani lokaci ana zakkuwa da wato al-makil al-mikyal wato ana nufin wato alkail shine awu domin mi ana cewa al-mi'ad ana nufin al-wa'ad al-milad ana nufin al-wilada wal mizan sannan kuma ku cika abin au al-kayl abin au al-mizan abin au to me bambancin su kala yakilu kaidan wazana yazin waznan domin akwai bambanci tsakanin abin da ake aunawa da tiya da abin da ake azawa akan kilo in scale ko ko kilo to dan hakan ga sai a bambanta tsakanin su kowanne daga cikin su almizan shi ma waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ismul ala abinda ake aunawa an gane ko don haka asalin wawukin shi asalin yawukin shi wawun ne domin daga wazana yazinu ne alwaznu shi ne waɗansu malamai suka faɗa duk dai malamai sun yi magana ko ku cika abin awu ma'ana dai ko kuma ku cika abin da za ku auna ko ku cika awo ko ku cika abin awo duk dai maganganu ne waɗanda a larabci an kawo su akwai abin da ake nufi can a cikin suratul a'raf nan a cikin suratul a'raf yace fa auful kaila a cikin suratu ash-shu'ara yace awful kaila wala takunu minal mukhsirin a cikin suratu hud yace wala tanqusul mikyal al mikyal abin aw ina ga ina fata an fice a cikin shu'ara yace wazinu bil qistas al mustaqim imamu hafs da kuma imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf an gane ko sun karanta bil qistas sauran sun karanta bil qistas al mustaqim ala ramma mai karatu in ka je wani ya karanta qistas kaka ce yayi kuskure in baka san kira da yake karantawa ba saboda akwai ɗaliban da su kullun ilimin su bai taka kara ya karya ba amma za su zabura malam wani yayi kuskure malam wani yayi kuskure shi dai ya kuskurantar da malamai na duniya ko ya kuskurantar da manyan manyan malaman da suka shahara da ilimi dan a san cewa shi ba yayi karatu wannan kana hallaka kanka ne domin tana ga baka mai bincike ba kana ƙara maka kai kokari kai karatu mai kyau kuma idan ka gano kuskuren malami ba dole bane sai ka faɗi sunan malamin a'a mas'ala kaza waɗansu malamai sun tafi cewa akan kaza mas'ala kaza waɗansu malamai sun tafi akan kaza idan abin muttafaqun alaihi kuskure ne kace to ga abin da yake daidai ba tare da sai ka ambaci sunan wani malami ba idan kuma mukhtalafun fihi na kace to mu muna ganin ga abin da yafi zama daidai wallahu a'lam amma ina wani son shi kai duk abin da ya gane shi na addaidai in baka bi haka nan ba to wata jahannama za ka kai tsaye Allah ya muni tsari fa auful kaila wal mizan an gane ko mawzun al mizan an gane ko ko ko al mizan an yi nufin ismul maf'ul ko kuma gashi nan dai ana nufin masdar urida bihi ismul maf'ul ku cika abin au da ma'auni da sikeli kada a rage wanda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ya shafe ta domin ba a kawo mu da kissoshin ba kawai dan mu saurara ayi dariya a tashi a wace kwai sanin inda yi ba haka nan bane balma ayoyi sun yi magana kan al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما سين وانا أنك تي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون باسو تنانين وانا وانا متن ذا أتان دسو توراوا با مسلمai bane amma da zasu sai daidai da biskit zasu sai san maka zasu sayar ma idan ka duba zaka ga an nuna maka gram kaza yake yi amma munan da kauye da birni sai illa masha Allah wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwansu an gane ko kalima ta bakhas tana nuhin tauyewa wato da min babi qata'a yaqta'u bakhasa yabkhasu shine wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tauye ma mutane annas na ana nufin kalima ta annas tana nufin duk mutane amma yana nufin nan mutanen da suke a yankin shi ko suke rayuwa a zamanin shi ina fata an fahimce ni domin mu ba mu zo ba balle a ce muna daga ciki sai zaman to amun ne uri da bihi wato al-khusus dan ba yana nufin dukkan mutane ba wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwan su kalima ta al-ashiya an yi sabani akan wazanin ta kai diba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun wajen ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya'a ya kai dan jami'a kaga maganganun malamai a cikin al-qur'ani kuma akwai kalima ta ashiya bil ayn wuri bi ta zo a cikin alkur'ani to wagga da alhamza ne waccan kuma shi a ashiya guda biyu ne guda yana cikin suratu saba an gane ko guda kuma yana cikin suratu alqamar ina fata an fahimce ni wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl sannan wala qad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir guda biyu ne da ainu kuma da yawan mutane da alhamza suke karanta su abu na gaba kuma shi wanga ashiya'a yana da maddu alwajib sai an ja shi hudu wancan kuma ashiya'akum maddu tabi'i ne ba a jin shi amma kafin ka samu alaran man da ma zai bambanta maka ya san wannan da ainun ne kuma ya san yadda ake karanta shi da tajwidi sai da abin da yayi saura wala tabkhasu nasa kada ku tauye ma mutane kalma ta albakhs tana nufin tauyewa wala yabkhas minhu shay'a ko tana nufin abin da yake takaitacce wanda bai da kima bai da daraja wa sharahu bi samanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin kada ku tauye ma mutane abubuwan su to tauyewa kala biyu ce akwai tauye ma mutane abin da suke gani yanzu misali tauye mudu ai abu ne wanda ake gani ko to kuma akwai tauye mudu wanda fi wannan hatsari shine tauye haƙƙin ilimi shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da anka zo aya wajen alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli yace to suna umurtan mutane da ruwa ai ruwa ta abin dukiya ko ko wa ya'muruna an-nasa wato bil bakhal an gane ko Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf sun karanta wa ya'muruna an-nasa bil bakhal shi ko wancan bil bukhl jamhuru suka karanta rowa ta ilimi da rowa ta aƙida malami ya ɓoye abin da yake hakikanin gaskiya ya fi zama bala'i da tauye abin da shike matsayin mudu ne ina fata kun fahimce ni to hakan ga wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane haƙƙin su bari batun wanda ya tauye ma mutane wato mudu ko tiya ɗaya ko tiya biyu ina ga mutumin da Allah ba shi sanin ilimin aƙida ta gaskiya ya ɓoye wannan ilimin ina ga mutumin da je ya karatu Allah ya bashi ilimi ko a jami'a ko ko a cikin kasar sa ya karatu gojen malamai ko ya hada biyu kuma ya ki karantar da mutane bar mutane cikin jahilci ina ga wanda shi ko aka bashi jagorancin wani yanki na al'umma ya dauki dukiya ya biya bukata shi ya halakar da al'umma in ana zance masu tauye mudu to in masu tauye mudu wanga ya same su ina ga waɗanda suke da irin wancan abin nan dan haka malamai dai Allah shi mu na tsari da kuma dalibai masu bahasi sai ka iske ana bahasin ilimi dalibin ilimi etude ko ta jami'a ta musulunci ko ba jami'o'in da ba na musulunci ba mutum ya ɗauko wata mas'ala ya tauye haƙƙin mutane babu tawsiqul ilmi danganta magana ba zuwa ga wani ba ɗaukan magana wani ka sa suranka ba tare da ka ɗauko inda ka nuna ta ba shi ma wannan bahsi ne wala tabkhasun nasu ashiya'ahum duk kuma ana aikatawa sai dai abin da hali yayi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna an gane ko fil ardi a cikin ƙasa nan ba ana nuhin can cikin ƙarƙashin ƙasa ba nan wala tufsidu alal ardi ne domin bisa doron ƙasa ne suke rayuwa duk da yake fil ardi har cikin ƙasa din in idan idan zama to suna da gidaje cikin ƙarƙashin ƙasa kamar yanzu kaga nan mutane suna da wato jirage da ake yi yanzu a ƙarƙashin teku suke bi ko ba haka ba to ka ai banna ma can a cikin ƙarƙashin ƙasa na zinaci zanace da sabon Allah subhanahu wataala a wannan zamanin ba'da islahiha bayan an gyara ta to anan kuma mi ake nufi da an gyara ta dama ƙasa gyararra ce asalin ƙasa tauhidi domin annabi Adamu ba da shirka yanzu ba ko ba haka ba ko ko ba'da islahiha dama mutane suna da tauhidi asalin dan adam yuladu alal fitra ana haifar shi ne akan tauhidi kenan daga baya ne wata mushkila za ta zo wato ta, ta itra'i waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha shine kada ku yi banna a bayan ƙasa ba'da islahiha bayan Allah ya saukar da ruwa domin sakon Allah yana daga cikin abin da ke sawa Allah shi hana ruwa a bisa doron ƙasa bil munasaba malaman har da alqur'ani suke cewa ita wato abin nan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa yazo ne a wurare guda biyu a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin da kuma nan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin guda biyu ne kina a wajen harda shi kuma wala tabkhasu an-nas ashiya'uhum suka ce yazo wato wurare guda uku a cikin alqur'ani an gane ko wala tabkhasu an-nas ashiya'uhum ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku yi banna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta ma'ana kada ku yi sabo Allah ya tauye ruwa shi ya sama waɗanda suka faɗi wannan fassara suka kafa hujja da hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah sannan kuma Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Shu'abul Iman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana magana da sahabbansa al-Muhajirin an gane ko kuma wannan ba ya shafi almuhajiri ne kawai ba ya shafi dukkan al'ummarsa yake cewa don ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yake cewa walam yanqusul mikyala al'umma bata tauye mudu ba an gane ko an gane ko idan suka tauye mudu illa ukhidhu bisinina an gane ko almikyala wal mizan in suka tauye ma'auni da abin awo ukhidhu bisinina Allah zai kama su da shekaru ma'ana za a yi fari ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وشدة المؤنة زاء الزربيس دسأنن وحل الرأيوة باترد سامن فائدة با sai a yi aiki mai yawa amma babu amfani wannan kuma duk shina daga cikin abin nan wa jauri sultan idan aka tauye mudu Allah zai jarrabi mutane da jauri sultan zalunci masu iko kaga ashe mutane da suke son a rage zalunci a cikin kasa masu awo na ƙauyen nan don Allah ka so nan na ƙauye don Allah a rinka awo mai kyau cikin kasuwan nan kuku gyara kun ji maganin mushkilolin da muke cikin su in muna son maganin zalunci masu yi mana jagoranci walam yamna'u zakata amwalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba su hana zakata dukiyar su ba illa muni'ul qatra min as-sama face sai an hana musu ruwa daga sama walaula al-baha'im in ba dan da al-baha'im ba dabbobi lam yumtaru da Allah ba zai yi ruwa ba ina fata an fahimce ni kai ma daga cikin waɗannan illolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan domin waɗannan suna gaba ga waɗanda suka gabace su yace lam tazharil fahishatu fi qaumin alfasha bata taba bayyana ba a cikin wata al'umma hatta yu'linu biha har su bayyana ta gata na ana gani a cikin TV a cikin wato internet sannan kuma an halatta ta an bada dokoki bal ma ana son a tilasta sai mutane sun yi aiki da waɗannan dokokin illa fasha fihi mutta'un face sai annoba ta bayyana والأوجاع دتوت تكا التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ودن تكن الأمم من سبابسو kaga wannan yana cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace walam yanqudu ahdallah mutane ba su warware alƙawalin Allah ba wa ahda rasulihi da alƙawalin manzonsa illa sallallahu alaihim aduwwa min ghairihim face sai Allah ya aza musu makiyi daga wajensu fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su kwace abin da aga hannunsu kenan idan muna son magani na turawa da suka mamaye mu na kasashenmu ashe gashi da mu daina warware alƙawarin mu tsakanin mu da Allah mu ko yanzu da an ce rendezvous african ana nufin saba alƙawari shine alƙawarin dan Afrika sannan kuma wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah idan shugabannin nan su ko shugabannin su ba su yi aiki ba da littafin Allah matukar ba su yi aikin littafin Allah ba suka yi hukunci da shi wa ya takhayyaru mimma anzalallah su zaɓi abin da Allah ya saukar zaɓe ko ma'ana su yi kirdado su yi iya kokarin su domin ba yadda za a yi kace kai zaka iya bin alqur'ani 100 bisa 100 zaka iya bin sunna 100 bisa 100 amma a ga kai iya kokarin ka shi yasa yana daga cikin mushkilar mu muna ganin kamar mutane ma'asumai ne babu dan adam da yake ma'asumi idan kana dibin mutane ma'asumai ne to baka iya zama da kowa a duniya ina fata an fahimce ni amma abin da ake so ga dan adam a ga iya kokarin da yayi mu ne in muka tashi ma mutane hukunci duk wanda ka aza akan sikedi ka ce 100 bisa 100 zaka sami shi ba zaka sami shi 100 bisa 100 ba dan adam yana kuskure bal ma kuskure yana daga cikin abin da ke sa dan adam yayi sama domin lokacin da mutum yake koyo yana yin kuskure yana ganewa kenan yana ƙara yi sama ne lokacin da ka fara mu'amala da mutum yayi kuskure kana iya ka gyara mishi a ci gaba da tafiya da malamai ba su gyara madalibansu da za a samu malami to amma matsalar dan Afirka shi bai yarda shi yi kuskure ba kuma matsalar dan Afirka shi bai yarda ba lokacin da yake koyo ya koma ƙasa sai dai ya zamanto kai ga koya mishi kuma shine mai gidanka duk duniya banda dan Afirka ban wanda da wannan akida ba shi yasa babu iyawa bature kafiri ne sai ya zo Afirka ya koya ya yarda amma shi dan Afirka kai ne zaka koya mishi kuma kai ne zaka hakuri da shi kuma kai ne zaka zamanto yaron sa ya za ya samu wannan ba zai taba yiwa ba idan wato musu zaɓa ba ma'ana musu iya ƙoƙarin su ba da aiki da abin da Allah ya sabkar illa ja'alallahu ba'sahum bainahum sai Allah ya yasa tsanani tsakankanin su adawa tsakankanin su mu yi ta jin juna ashe in muna son mu dina cin juna mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da Allah ya sabkar iya ƙoƙarin mu amma ina wani sai ce to ai hukumomin ba na musulunci da ba to gidanka shi ko me yasa baka aiki da ayoyin alkur'ani da hadisi tsakankanin matanka da amarya da uwar gida da 'ya'yanka da kai da makwabcinka ka tabbatar da abin da alkur'ani ya ce ai ita gwamnatin takarda ce akwai an kace Niger ya tamfe yi layik ba tambada ta ba yo kuma ku aiki da alkur'ani a gidajenku a cikin unguwar ku ba ku aiki da alkur'ani ko jiran ku kai sai an zo aru me amfanin a rubuta ana aiki da wato misali an ce alkur'ani shine shari'a mu kuma a cikin kasar mu ba mu aiki da shi me amfanin shi amma ba gaskiya ce abba so da yau za a zabura a ce a da shari'ar musulunci yau duk ƙaryar da ake yi ake cewa misali ana cewa Niger 99 pourcent musulman ko 99 tis'in tara percentage percent musulmi ne to da an ce a aza shari'ar musulunci ba wai turawa ba su mu da kanmu ne za mu yi tsaye mu yadda da ita ba kuma dalili gashi masu gidajen giya in an ce za a shari'ar musulunci za a hana masu gidajen karuwai da karuwai an ce za a yi za su hana su ko manyan suna da karuwansu da na ɓoye da na bayyane kenan za a hana musu ɓanna kaga ɓanna ba za ta yi ba mallamai a ce to za a shari'a musulunci ku hoto ku faɗi abin da Allah ya ce ba a ce ku yi laɓe-laɓe ba duk mutumin da zai baka kuɗi in dai ka san ɗauko su yayi daga gwamnati ba na shira ba kar ka karɓa sai ce ha to ha kun san akwai lalurori kuma an ce inna Allah ghafurur rahim duk mai sabon Allah ba zai yadda ba a ce a kafa shari'ar musulunci shi yasa wannan ma lokaci bai yi ba waɗanda suke kokarin a kafa shari'ar musulunci don ilimin mu da kokarin mu da yaddan mu da addinin musulunci ba ta kai inda za mu kafa shari'a ba dan da yawan mutane suna nan suna saba mata da duk wanda ka je na cewa a kafa shari'ar musulunci wallahi yau ana cewa a kafa ta yaji kuɗaɗen da yake samu za su tsaya wallahi shi na cewa to shari'a na barta yau shine sa turawa ba su yarda da shari'ar musulunci gidajen karuwai sun yawa da su ne ake samun arziki da su ake samun fatanci an manta da Allah zai iya bada arziki ta hanyar noma da ilimi da kaza da kaza a'a gidajen karuwai fina-finan batsa irin kasar Italiya da ta gino akan karuwai da karuwanci prime minister su wanda ya sauka Silvio Berlusconi ko shugaban su kamfani ne gidajen karuwanci da kuma kamfani an gane ko babba gare shi na fina-finan batsa ta nan ne ya samu makudan kuɗaɗe irin su Donald Trump masu gidajen karuwai a ce a yanzu duk kuɗaɗen da yake samu ka zo ka kawo shari'a musulunci ka mai da shi talaka a sace me ba zai yiwa ba wallahi ba za su yarda ba wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kaga wannan ya nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk abin da ya faɗa yanzu gashi nan muna ganin shi da an yi abu kaza wanda ba a ce ba yanzu ya bayyana mai cewa hadisi ƙarya ne bibi abin da anka faɗa kamar dai yau ne anka faɗi wannan hadisi kada ku yi banna a bayan ƙasa zalikum wancanen ku inji malaman zaure kenan abin da ni faɗa na cewa ku bauta ma Allah hujjoji sun zo muku ku cika ma'auni kada ku tauye ma mutane abinsu domin cika ma'auni ya nazarci kada a tauye ma mutane haƙƙinsu kenan ta akidi na domin an ce a cika ma'auni ba sai an ce kada ku tauye ma mutane ba amma akwai usulubi na larabci sai a yi ta akidin magana a fito da ita baro baro don saboda kada ka ce ka yi wata shakka an ce a cika kuma an ce kada a tauye kenan kaga dai duka kusan ma'anar su tana guda amma ta akidi ne saboda akwai wanda sai an yi mai garin da garin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan ƙasa zalikum waɗancan abubuwa da nizara muku khairul lakum sune wato alkhairi gare ku ku ko koko sune mafi alkhairi gare ku dan haka nan khairun alkhairi ne koko mafi alkhairi nan ismu tafdil maslubul afdaliyya domin in yace zalikum khairul lakum waɗancan su suka fi zama alkhairi gare ku kenan tauye mudu da shirka alkhairi ne tunda yace a bauta ma Allah kenan in mun ce zalikum khairul lakum bauta ma Allah shine mafi alkhairi kenan bauta ma gumaka alkhairi ne wato fa auful kayl wal mizana ku cika ma'auni kamar yadda bayanan dai suka gabata kenan rashin cika ma'auni alkhairi ne tunda shi wancan shine mafi alkhairi a'a zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku domin kishiyarsa ba alkhairi bane ina fata an fahimce ni wani malami ya yi littafi alhaqiqa shar'iyya na ganin Umar Bazumul Aqsa Saudiya ya kawo wannan mas'ala zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku an gane ko in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai waɗansu malamai suka ce nan in bi ma'ana iz malaman kufa sun tafi cewa in tana zakkuwa bi ma'ana iz an gane ko wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina to ai da ma mu'minai ne sai sun ce iz kuntum mu'minina kufiyuna haka suka tafi amma malaman basra madrasa ta basra nan in mun ce basra muna maganar nahauli suka ce a'a in kuntum mu'minina ay kamilina al-iman har in ku kasance masu kammalallen imani shi yasa su suka san tsammanin nan ana nufin in suna da imani ne shi yasa imam ibnu hisham al-ansari a cikin muhdil labib ya rinja yadda magana magana yan basra akan malaman kufa yace tana da matsayin ta in babu zancin ta zo da ma'ana iz amma su kan malaman kufa sun tafi akan haka sai ka karanta nahwu al-madaris an-nahwiyya zaka ga abubuwan da suka faɗa in kuntum mu'minin har in kun kasance masu cikakken imani imani kuma yana da rukunne guda shidda kun san su dai malamai suna faɗa su yau da gobe dan haka dai in kuntum mu'minin har in kun ba da gaskiya kun yi imani Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin masu cikakken imani Allah ran mu ƙara aya guda duk da lokaci ya tafi
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر النبي شعيب يتي ولا تقعدوا كلمة تقعد فئلين من باب قعد يقعد كما هكا كيتي وبا فعل يفعل ولا تقعدوا من باب نصر ينصر أنغاني كو واتو قعد أسلين شنا نفين زما أما نان أبند أكي نفي وللوكتي ينا ذكوا دما أنا تملازمة ko tabbata abu ba akwai ba duk in an ka ce ka'ada ba ana nufin ya zamna na fata an fince ni wani lokaci yana nufin mi yana nufin lazimta da kangewa a cikin suratul a'raf Allah ya ce shi wannan surar ma da muke cikin ta yace qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim kaga ba ana nufin ba zai zo yayi zamne a'a yana nufin zan toshe musu wannan hanya ina fata an fahimce ni in ba baka yarda da wanga ba in kai kana da taurin kai Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad kaga nan waq'udu lahum ku toshe musu ba ana nufin ku zo ku yi zaman wuri guda ba in baka yarda da wannan baka koma cikin suratul ali imran Allah yake bada labari ba da za a buɗe kissa ta yakin uhudu wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida liqitali kai kana nuna ma mutane maqa'ida wurin da za su tsayi su lazimce shi don yaki ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku te ku yi zamni dan kai da kanka ka san in za a yaki an ka ce ai zaune ba gaskiya bane dan haka dai wala taqudu kada ku zaune bi kulli siratin akan kowace hanya nan sirat yana iya zuwa wato kowace hanya wadda za ta sa mutane su gane addini sai zama tona ana nufin hanya ce ma'anawiya ko kuma kulli siratin ku toshe kowace hanya ta gari wadda mutane za su zo su saurari abin da aka faɗa kamar yadda an kai manzo sallallahu alaihi wasallam aka hana a ganshi sai dai daga ɓoye kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim ina fata an fahimce ni wanda kana mustakhfiyan yana ɓoye an ki barin a zo a ganshi ko kuma wala taqudu bi kulli siratin kada ku toshe hanyar da za ta hana a zo a gidana ko ta hana a zo a gari kenan wanda baya garin su hana ya shigo cikin gari wanda yake cikin garin su hana ya zo gidan annabin to in ko sun hana a sadu da annabin kenan sun toshe hanya biyu domin idan suka tare hanyar zuwa gari sun tare hanya ta gari kuma sun tare hanya ta a gane addini da haka kenan wannan ba wai wani abin nan bane eh malamai ne suke yin maganganu dan saboda su wayar ma dalibin ilimi da kai wala taqudu kada ku zaune bi kulli siratin a kowace hanya tu'iduna malaman zaure sun kace kuna yin narko kuna tsoratarwa kuna sanya firgici inji karawa tu'iduna daga aw ada yu'idu i'ada in an ce wa ada yayi masa alqawli na alkhairi aw ada yayi masa alqawli na sharri dan haka kuna ma mutane alƙawali na sharri kuna cewa duk wanda ya bi ni za ku yi masa kaza duk wanda ya bi ni za ku yi masa kaza tu'iduna an gane ko malamai suka ce kalima ta tu'iduna tana matsayin illa an gane ko wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zaune kowace hanya tu'iduna dan saboda ku kanje mutane kuna musu narko tu'iduna kuna yin narko ga waɗanda suke masu imani ma'ana mutanen da suka yi imani da ni kuna ce musu sai kun yi musu kaza sai kun yi musu kaza sai kun yi musu kaza bai dace ba waɗansu kuma malamai suka ce a'a tu'iduna kuna wato narko kuna tsonatarwa ga mutanen da suna son su yi imani sai kuna cewa duk wanda yi imani za mu mishi kaza za mu mishi kaza don haka duk babu laifi tun da fi'ili mudari'ina can baya sun yi kuma yanzu suna nan gayi wanda ya yi imani suna ƙoƙarin su fiddo shi wanda bai yi imani ba suna kokarin su kange shi kenan babu wata matsala duka ma'ana tana dauka shi yasa bai ce tu'iduna almu'minina ba ko tu'iduna man lam yu'minu a'a tu'iduna nasa allazina amanu wallazina lam yu'minu da wanda yayi imanin ana kange shi wanda yake da kokarin yin imanin ko yake son yi imani ana kange shi wanda kuma dama bai da niyyar imani ana ta ƙara tura shi cikin halaka kenan ta shafi kowa Allah kai mu da tsari wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna tu'iduna wato kuna yin narko kuna wato kace mutane to anan wato tu'iduna kuna yin narko to sai waɗansu malamai suka ce nan suna tarya hanya ne shine suna kwata kuɗi ga hannun mutane kamar yadda an kace mutanen annabi lutu su ma wa taqta'una sabila suna yanka hanya qutta'u turuq to da wannan ne waɗansu suke cewa ayyin aikin duwan ko ba haka ba duty da ingilishi custom office ko ba haka yake cewa ba suka ce haramun ne domin mutanen annabi shu'aibu sun kasance suna aikata shi an gane ko suna amsar ɗai bisa goma shine ushari ne kenan ko waɗansu suka ce kuma da wannan yake nuna aikin empo empo an gane ko empo shi ma haramun ne domin ana amsa haraji ga mutane na fata an fahimci to waɗannan za ku ga malamai suna rubuce-rubuce akan wannan amma a bincike a hakika na shari'a waɗannan abubuwan ba a ce musu halat mutlaqan ba a ce musu haram mutlaqan ina fata an fahimce ni amma kuma kafin mu yi bayani bari mu bada hujja wato akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shari'a na duniya an gane ko ya rubuta littafi sunansa al-madkhal an gane ko ila ilmi siyasati shar'iyya wato littafi ne wanda zai nuna maka sunansa Abdul Al Ahmad Atwa ya kasance mai karantarwa ne almudarrisu sabiq mai karantar suwa can da ya gabata a ma'ahad al'ali lil qada'i bi jami'atul imam a jami'atul imam ta saudiya can ya zamanto ya zamanto mudarrisi mai karantarwa to sai littafi yake nuna cewa ka duba cikin wannan littafin a safha ta 90 yake cewa azaharaji ga masu kuɗi da kuma custom da ake kawowa in za a shigo cikin ƙasa a ce ga abin da haƙƙin da mutum zai biya wannan ba a haramta shi kai tsaye da yawa waɗanda suke haramtawa sai su ce ai musulunci ya ce a bada zakka a bada kafara a bada sadaka amma kuma babu wani abu bayan waɗannan yace cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu an faɗi waɗansu abubuwa da aka ce a yi amma shari'a bata ce bakin waɗannan su ne haƙoƙin da za a karɓa ga hannun mutane ba na ɗai kenan kenan shari'a bata ce bakin waɗannan ba ba za a karɓa ba an tsaya akan nan wannan abu na farko kenan na biyu akwai kuma buƙatuwa akwai lokacin da bukata tana iya kamawa lil hajati an gane ko wato akwai lokacin da akwai bukata domin wato lokacin da abubuwan da ake da su ba za su isa bukata ba a gabatar da hali na al'umma da lalurinta misali don mu gane yanzu muna da ƙasa ƙasan nan muƙaddarta ba ta da ma arzikin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa to sai zamanto akwai masu hali ko mu ce a karɓi kuɗaɗe a hannun mutane a gyara musu hanyoyi a biya 'yan sanda a biya kwastam ko kuma ba za a biya ba a bar ƙasar ta ruguje wanne ne za a yi arzikin na ƙasar ne kenan abin da ya kamata musulmi su fahimta anan waɗannan abubuwan buƙatuwa take kawo su idan da za a ce arzikin ƙasa ya ishi 'yan ƙasa su ci su sha su yi komai da komai to bai dace a karɓi komai gare su ba amma lokacin da arzikin da yake na ƙasa ne ba zai ishi ƙasa ba to dole za a karɓa saboda al'umma dole ne a yi ma mutane magani ba za a bar su su mutu ba kuma wallahu faddala ba'dakum ala ba'dhin fi rizq Allah ya fifita waɗansu mutane kuma Allah ya ce mutane su ciyar da ƴan uwansu akwai baitul mali na musulmi wanda a can da in akwai bukata ga musulmi wanda yake bai da hali a ina za a koma a baitul mali to yanzu idan zama to ita gwamnatin abin da ya kamata ta kiyaye dukiya al'umma na farko kenan ya zama to abin da za a karba ga mutane daidai biyan bukatar tafiyar da ayyukan ƙasa ne amma sai ya zama to inda mushkilar take Afirka shi dan Afirka da matsalar shi na farko dukiya ta ƙasa ya janye ya maida ta tashi ya kai ta kasashen waje kuma ya zo ce mutane ya kamata mu so kasan mu patriotism ina fata an fince ni mushkila ta biyu kuma shi wanda ya kamata ya bayar wanda ya kamata ya bada biliyan daya saboda yana da alaka da manya sai ya bada miliyon daya wanda ya kamata ya bada miliyon biyu sai a mace shi sai ya bada miliyon uku shi yasa kasashen mu suke ta komawa baya wanda ya kamata ya bayar ba zai bayar ba sai ya bada dan wani ba a tare da mu yake magana ta rage ta kare mushkila ta uku sai mutane su tattara kuɗi su bayar kuma kuɗin nan sai a ga wani mutum ya kwashe su ya biya ma 'ya'yan shi makaranta a kasashen waje ya sai babban mota ya yi kwancin shi shi yasa su ma masu bayarwa ba su jin daɗin bayarwa don sun san ba inda ya dace a ba ba wani ne za su ba ba ƙasar ce za su ba ba ƙarawa da ƙarin kuma sai tura su ce sun ba mu taimako to taimakon da aka kawo shi kuma sai a kwashe sai a mayar da shi can kaga har yanzu matsala ta ƙare sannan kuma in ba ɗan afirka ba a ce ka an yi yunwa a ƙasarku an gane ko sai kafirai su turo abinci su sa drapo ko tuta ta ƙasarsu amma duk da haka in an kawo shi cikin ƙasa sai a ɗauka sai a sayar balma yanzu da suka waye ba su mamari ya shigo cikin ƙasa sai a je can a tare bakin iyaka da ruwa a canza buhuhuwa da can a amshi kuɗaɗe shi kenan kowa ya sanar da yi a raba kuɗi to don haka wannan mas'ala ce wadda malamai sun yi bayani kada mutum kullum ya zo ce kuma idan ba a yi tsaron iyakoki ba kai yanzu kace a'a aikin custom kada a yi tsaron iyakoki kai yanzu wannan duniya da muke ciki kwayoyin da ake shigowa da su cikin ma ana tariya an ka bar kasa sati guda ƴan kwaya suka zo suka shigo da kwayoyi kai ya za a ka zama cikin gidanka ba zai taɓa yiwa ba don haka yana da kyau irin waɗannan mas'aloli mutum ya daina tattaunawa shi kaɗai yana yiwa wani zai bada wata mas'ala ce da ta shafi yankin shi cikin malamai a wancan lokaci to amma yanzu mas'ala tana buƙatar bincike babu nassin da ya kiyaye bakin iya hanyoyin da za a karɓa kuɗi kuma ko da ma an kaddara a sake an ce bakin waɗannan ne to idan larura ta zo ya za a yi ga mutane da kuɗi kuma a bar mutane ba su da magani ba su da abinci ba su da kaza ba su da kaza sai dai a bar dukiyar ƙasa in akwai buƙatuwa a karɓi daidai abin da ya dace wannan dai bayani ne ni wallahu ta'ala alam mai son dogon bayani littafin yana nan ya duba cikin shi wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zaune ko wata hanya an gane ko tu'iduna kuna yin narko an gane ko tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi wannan aya dole sai sati mai zuwa wa tasudduna kuna kare mutane ai wa tasudduna nas kuna kange mutane an sabilillahi daga hanyar Allah man amana bihi wanda ya yi imani da Allah a can cikin suratu ali imran babu bihi an gane ko ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna ha'iwajan wa antum shuhada kai hattara mai hadda alqur'ani na akwai bihi can babu man amana bihi wanda ya imani da Allah wa tabghunaha iwaja kuna neman hanyar nan ta Allah ta, wato abin nan ta karkace ta zama to karkatatta dan haka tabghunaha ad-damiru yarji'u ila as-sabil as-sabil yudhakkar wa yu'annas wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila bai ce la yattakhidhuha ba a cikin suratu yusuf sai ce qul hadhihi sabili hadhihi sabili bai ce hada sabili ba mai koyon larabci tabghuna ha kuna neman hanyar Allah wato baga wani lokacin yana nufin zalunci faqatilul lati tabghi baga kuma wani lokacin yana nufin wato nema ƙasa da kenan ina fata an fahimce ni larabcin libya sai ce shin tibbi shin tibbi sai ka ce to wannan ai ba larabci bane asalin shi ayyu shay'in tabghi in baka gane ba wazkuru iz kuntum qalilan ku tuna kuna yan kadan qalil an gane ko wato fa'ilun ne wani lokaci sai a ɗauki jama'a mai yawa sai a ce qalil kasir ba tare da an hankalta mu cewa wato a ce a mayar da shi a matsayin jam'i ba wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ka gani ko qalilan kuna ƴan kaɗan fakassarakum sai Allah ya yawaitar da ku an gane ko ma'ana Allah ya yawaitar da ku ta hanyar kuna yawan haihuwa ba ku mutuwa adadul wafayat yaqillu sannan kuma mutanen da suke mutuwa sun yi karamci ina fata an fahimce ni domin yawan al'umma yana da alaka ne da haihuwa da mutuwa idan ya zamanto daidai adadin da ake haihuwa daidai ake adadin da yake mutuwa ne kaga an zamanto daidai kenan idan ya zamanto adadin mutuwa ya fi adadin haihuwa al'umma raguwa take yi idan ya zamanto adadin haihuwa ya fi adadin mutuwa lokacin nan ne al'umma take karuwa mun fahimci wannan da kyau ko to waskuru iz kuntum qalilan fakassarakum Allah ya waitar da ku ya ba ku ni'ima ya ba ku abinci ya ba ku mata kuma ya ba ku damar da da kun yi wato abin nan da mutum ya sadu da matarsa zai samun haihuwa wayan mata haihi biyu ko hudu kaji wata mata ta haihuwa a kasar Rasha ina ganin guda ɗaya tara ne ta haihuwa lokaci guda masu son a rage haihuwa wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku kalli karkon mabannata da ya kasance ma'ana mutanen da sun ka gabace ku dan ya ce wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma hudin aw qauma nuhin mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id sai zaman to sune al mufsidin wadanda ake nufi a wannan guri dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya kai abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين